Allah kai mana muwafaka idan ba a manta ba jiya lokaci yayi mana halinsa mun tsaya kan daidai aya ta talatin da uku wadda yau insha Allah za mu ci gaba kan aya ta talatin da hudu kenan Allah maɗaukaki yana cewa inna haula yiko
Bismillahir Rahmanir Rahim. إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن
Mm. Eh, no.
إن هؤلاء ليقولون Mm.
إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين Na'am. Allah mai girma da ɗaukaka ya ba mu labari akan wannan aya da irin yadda mushirikan shawa suka yaye fiƙar zalunci akan annabi sallallahu Alaihi wasallam da irin yadda abu jahal a cikin makusantansa ya fi kowa matsa masa cikinsu ita kanta wannan magana da Allah yake ba mu labari idan ka bi maganganu na maluman tafsiri maganar abu jahal ne sannan suka maru a bayan sai Allah ya haɗa jam'insu ya ce inna ha'ula'i wa'yannan su kafirai la ya ƙuluna suna cewa in hiya ai malmautatu ba'adal hayati babu wata mutuwa bayan ainihin wannan rayuwa illa mautatun al'ula a ce mutuwar da ake kallo mutum zai mutu a ɗauke shi a kai shi abin ne ba zancen wani tashi idan ana tashi ai da mun ga suwa na suwa na suwa ne wata rana abu jahal ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masa idan dai abin da ka zo da shi ko abin da kake faɗi gaskiya ce za a tayar da mu bayan mun ainihin mutu to muna son ka tayar mana da kabarin wane da kabarin wane mu gani wane dai mun sani shi mutum ne mai gaskiya to idan ka ta da shi za mu yi masa tambaya shin abin da ake faɗi bayan mutuwa gaskiya ne kai ka gan shi to in ya faɗa mana ya ce gaskiya ne to za mu yi imani da kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da Allah ya yi nufin shafe su a doron ƙasa ko in ce shafe ƙasa a wancan lokaci da tuni ba labarinsu ake ba amma sai aka tsame iya kafire-kafiren masu taurin kai wadda za su hana addini ci gaba duka aka kashe su wa'yanda kuma suke matsakaita tsayar tasu ba ta kai ƙololuwa wasu kuma aka rike su a matsayin bayi saboda haka daga nan gwiwar kafirci sai ta fara karyewa to shine anan Allah yake ba mu labari suna cewa wai babu wata mutuwa fa in wanda wannan mutuwar da muke kallo ana yi mutuwa ta farko suka ce shine lokacin da suna dugon maniyi sun yadda nan mushe ne mutuwa ta biyu kuma bayan an haife su sun rayu sun ainihin kai tsawon lokacin da suka kai sun mutu shikenan in an binne su an gauce layin su shikenan Allah maɗaukaki yake ba mu labari suna cewa ma na hannu abinan bimun shari na haka ne gurin nan? na'am suna cewa wai mu ba waɗanda ike aima ba usina a haya an ba adal mautin saniyati bayan mutuwa ta bi a ce za a tada mu suka ce a'a wannan kawai wani zance ne in ku har haka ne to fa a tubi ayatina فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين Allahu akbar sai suka ce to fa a tubi abaina a haya'an in dai har haka ne to ka zo da iyayenmu wanda suka gabace mu a raye in kuntum sadiqina in har kun kasance ku manzanni da kuke cewa ku manzanni ne in dai kun kasance ku masu gaskiya ne anna no ba asu cewa za a tayar da mu ba da mautina bayan ainihin mun mutu a tayar da mu a hayanan ko kuma eh, na haya za mu rayu to shine Allah madaukaki yake ba mu labari yace ahum أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم mm, أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين Allahu akbar to wannan ya sanya e, wata wasiƙa da shi ainihin tubba wanda asalin sunansa sa'ad abinan as'adu ne ya rubuta wata wasiƙa tun kafin haihuwar annabi da shekara 600 wato kenan kun ga ana batun ko dai farkon zuwan annabi isa ko kuma ƙarshen zuwan ainihin wa annabi mu a ƙarshen tafiyar annabi musa ina fatan mun fahimci wannan domin karnin ya tsawaita kafin haihuwar annabin ne da shekara 600 da wasu 'yan tsiraru saboda haka ya karanta ainihin takarda ko ya karanta littafi daga gun maluman yahudawa na wancan lokaci lokacin da ikaranta waccan ainihin wato abin nan wato takaddu nasu ko littafi nasu na attaura sai ya ga ainihin abin da ike tafa na siffar annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya ga siffarsa da irin sunayen da Allah ya ambace shi sannan kuma ya ga ga irin aikinsa sannan ga kuma littafin da zai zo da shi kuma hasali ga abin da zai magana a kai to a wannan lokaci ya ja hankalin 'ya'yansa yake cewa na karanta a wani littafi littafi na ainihin attaura wani annabi zai zo amma bai zo ba in ya zo ni zan yi imani da shi mai kuke kallo to yana da 'ya'ya mata guda biyu wayannan 'ya'ya mata guda biyu ɗaya ana ce mata a wata ruwaya ana ce mata ainihin wato a ɗaya ruwayar ana ce mata hubba ɗaya kuma ana ce mata aminan tumadur a wata ruwaya ana ce mata walamaisu wa'annan dai saɓanin suna ne na ainihin malaman tarihi da irin yadda suka ɗauko a cikin littattafai na magabata to lokacin da shi tubba'a asalin suna ne na sarauta wannan sarauta sarauta ce ta ƙasa ta yaman wadda in ba a manta ba na faɗa mana wani darasi bayan ruwan ɗufana a duk duniya birnin da aka fara rayawa shine garin sana'a wato ƙasar yaman kenan to saboda kun ga gari ne da yake da tsohon tarihi kuma gari ne na larabawa saboda haka a jikin allo su mu'arrakuna maluman tarihi sai suka huce ta gun kabarin wayannan yara mata ƴaƴan shi wannan wanda ake ambatarsa ainihin wato abin nan as'adu ko kuma sunan sarautarsa da ake ce masa tubba'a da Allah ya ce ahum khairun am qaumu tubba'in wannan sunan sarauta ne maluman tarihi suka ce abinda isa aka ce tubba'a a sarautar wai saboda in wannan ya huce wannan zai biyo shi wannan in ya huce wannan zai biyo shi sai aka ambaci sarautar da tubba'a wato kamar mulki na fir'aunanci kenan tunda fir'auna sunan sarauta ce akwai asalin sunansa daban duk wanda zai hau mulki a wannan lokacin to ya fir'auna ne na wannan zamani kamar mu yanzu fir'aunan mu a wannan zamani ko wancan farkon musulunci lokacin annabi yana raye shine Abu Jahal dan abin da maluma suka tabbatar kenan Allah kai mana muwafaka to shi wannan bawan Allah da yanzu malam ya karanta aya a kansa to daga cikin waɗannan ƴaƴa nasa an huce fa wajida fihi imra'atani sahihatani wa inda ru'usihima lawhun min firdatin makatubin fihi bizahabi hadha qabru hubba wannan kabarin hubba ne sannan wala maisu da kuma kabarin maisu wayura abinan wayarwi aidan an sake ruwaitowa hubba wa tumadir warawa aidan an sake ruwaitowa hadha qabru riddu abinan ridwa wa qabru hubba ibna abinan ibna ta tubba'u wato ƴaƴan shi wancan bawan Allah wanda zamu ji yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada siffarsa domin mun dauki wannan littafi dan mutane su fahimci wane ne tubba'a sau da yawa wani in an karanta ko yadda ya ji zirin ayar Allah ya ce ahum khairum am qaumu tubba'in sai ya kaddara shi tubba'a din shi ma azzalimi ne irin su to maluma kansu kai ba sauran malo annabi da kansa yake cewa ni annabi ne shi ko kuma mutumin kirki ne ni dai ban sani ba amma dai ma'ana salihin mutum ne ko shi annabi ne kai tsaye to bari mu ji cikin wannan wasiƙa da irbuta kamar yadda aka samu a rubuce bayan tarihin wayannan 'ya'ya a ciki sai aka ce dukkansu matata wa huwa wa huwa aw wa huma yashhadani Allah ilaha illallah wala yushrikani bihi shay'an wa ala zalika mata salihuna qablahuma wannan shine dalilin da yasa aka ce ƴaƴansu sun karɓi addinin musulunci wadda alƙur'anin nan ya zo da shi tun kafin zuwan annabin sallallahu alaihi wasallam wato kamar bishara ne na cewa sun yi imani da annabawan da suke wancan lokaci shi yasa sai suka yadda to annabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine annabi na ƙarshen zamani kuma sun yi imani da shi ina fatan mun fahimta kun ga wato sun bugi me sun bugi ainihin wato tsuntsubi da dutsi da dutsi ɗaya kenan wato cikin rayuwarsu sun yi imani da annabawan ko annabin da suka samu na wancan lokaci sannan kuma sun yi imani da annabin da zai zo gaba kamar yadda zamu je cikin rubutun babansu ibn ishaq ya rawaito da waninsa annahu kana fil kitabil ladhi katabahu an samu cikin littafi da irbuta yace amma ba'adu bayan haka fa inni amantu bika sallallahu alaihi wa sallam wato ya gama karanta fa littafin ne na shi at-taura da injila sai yace inni amantu bika nayi imani da kai wa bi kitabika allazi unzila alayka da littafin da aka saukar gare ka wa ana ala dinuka wa sunnatika kuma ina nan akan addininka da sunnarka don Allah mu ji wannan magana ta bawan Allah yace ina nan akan addininka da sunnarka wa amantu bi rabbika wa rabb kulli shay'in kuma nayi imani da ubangijinka kuma ubangijin kowanne abu wa amantu bi kulli ma jaa ma jaa min rabbika min shara'il islam kuma nayi imani da duk abin da ka zo da shi na shari'ar musulunci daga ubangijinka to wata magana da yi abin mamaki yake cewa fa in adaraktuka in na same ka fa biha wa ni'mat yace in na same ka kai madalla da irin wannan rizka taka kuma madalla da irin ni'ima a ce mutun ya samu irin wannan annabi ya ce wa illam adar abin nan wa illam udiruka in ban riske ka ba fashi fa'ali wala tansani yawmal qiyamati la ilaha illallah yace in ban same ka ba to ka cece ni kar ka manta da ni ranar alkiyama ka sanya ni cikin wanda zaka ceta fa inni min ummatikal awwalina ni ina cikin al'ummarka na farko wato shine zirin farko kenan ko su ne zirin farko da shi da ahalinsa tun da ya karanta ainihin wato wannan littafi na attaura saboda haka ya ce wa baya tuka na yi maka mubaya'a ƙabala maji'uka kafin ka zo wa ana ala millatuka ina kan addininka wa millatu abika ibrahima kuma ina kan addinin babanka annabi ibrahim sun makatamal kitaba sai ya cika rubutun wani ƙasha alaihi yayi wani zane a kai yayi rubutu sai ya ce lillahi al'amru min ƙabalu wa min ba'adu da Allah ku duba hoton kafin zuwan ayar fa ai wannan aya ce arama lillahi al'amru da Allah mu ji min ƙabalu wa min ba'adu eh waka taba ala unwanihi kuma ya sa lamba bayan ya rubuta wannan lillahi al'amru min ƙabalu wa min ba'adu sai ya sa ila Muhammadu bin Abdullahi wato wai kam yana cewa wannan wasiƙar da na rubuta na rubuta ta zuwa ga Muhammad ɗan Abdullahi nabiyullahi wa rasulihi annabin Allah kuma manzan Allah sannan katimun nabiyyi na cikamakin annabawa wa rasulu rabbil alamin kuma manzan ainihin mai Allah mahalicin talikai sai ya ce mina tubba il'awwal sai ya ce wannan wasiƙa daga tubba ne al'awwal wato kakansu waɗannan da suka biyo baya kenan mutanen yaman kenan saboda haka wannan ita ce zirin wasiƙar da irbuto Allah ya tabbatar mana da irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sai muka fahimci shi mai imani ne a ƙaddara ma ba annabi ba ne to shi mutumin kirki ne ina fatan mun fahimci wannan so saboda haka a shi wannan bawan Allah an rubuta sauran labarinsa cikin wani littafi da ake ce masa lama'ul abin lu'ulu'iyya wato sharhul abinan sharhul ay abinan ashirin bayati ai ainihin annabawiyya an rubuta tarihinsa cikakke ciki maluma sun yi sabani hal kana nabiyan shin shi annabi ne au malikan ko kuma dai sarki ne abdullahi dan abbas yace kana tubba annabiyan shi abdullahi dan abbas a fahimtarsa yace ainihin tubba wato as'adu kenan shi ainihin annabi ne ka'abu bin malik ya ce kana tubba'u malikan minal muluk ya ce shi sarki ne daga sarakunan yaman kai dai kawai shi mutumin kirki ne to wallahu ta'ala alamu muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya yi mana muwafaka kuma daga wannan mun fahimci cewa shi tubba'i wancan na farko wato kakan na yanzu da suka biyo baya kenan wadda i mulkinsa ko yana mulkinsa ya samu labarin haihuwar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam tun kafin a haife shi kuma ya yi imani da shi kuma ya ce in an haife shi ko in ya zo da saƙon Allah ya yi imani da wannan saƙon ya yi imani da ainihin annabin yana nan kuma akan addininsa kuma zai taimake shi kamar yadda ainihin wato kawun Khadija ya faɗa mata ko lokacin da ta kai annabi wajensa da ya ji labarin za a fitar da shi a wannan gari nasu na maka kun ga me ya faɗa a lokacin abin da ya faɗa ko kuma me yayi mamaki yake cewa yanzu a wannan garin namu za a fita yace za ka yi mamaki duk wanda izo da irin wannan sakon naka haka za a fitar da shi a garin su sai ce da rayuwa ta za ka kai wannan lokaci yace da na taimake ka da wannan maluman tarihi suka ce shi ma yayi imani ya mi kauya tunda daman shi malamin ainihin attaura ne kuma malamin injila ne Allah kai mana muwafaka to shine Allah yake ainihin tambaya yace ahum khairum sune mafiya alkhairi wayannan mutanen naka ma'ana alkhairu anan ma'ana alquwa wal man'ati abinan wal mun'amati wato anan alkhairu din da ake magana ana magana sune suka fi dukiya suka fi karfi am qaumu tubba'in ko kuma wayancan mutane na ainihin tubba huwa nabiyyun aw rajulun salihun wa kana qaumahu kafirina sai dai mutanansa su kafirai ne sun ki yin imani kuma kamar yadda na faɗa ko kuka ji mun karanta ƴaƴansa guda biyu matan nan sune a tarihi ya tabbata sun yi shaida wato sun yi kalmar shahada kafin su mutu saboda haka aka rubuta a jikin kaburburan su aka sanya allo kowa da sunanta da kuma kalmar da ta ainihin cika da ita Allah ka sa mun dace to shine Allah yake abin nan yace to sune suka fi karfin dukiya suka fi zama cikin ni'ima dan suna jin suna da yaya suna jin suna da ainihin zuriya suna da dukiya ko mutanen tubba'il wa'annan da suka kafirce walizalika zammahum Allah eh duna abin nan dunahu shi yasa Allah ya zarge su bai zargi shi tubba'i ba wa qala alaihi salatu wassalam manzon rahama yace ma adar yace ni ban sani ba akana tubba'i nabiyan au gairu nabiyin shi annabi ne ko ba annabi ba annabin rahama ya ce ni dai ma'adar ya ce ban san haka ba ya ce ban sani ba idan muka duba a cikin ainihin wato abin nan lubabi fi ulumul kitabi insha Allah za a samu bayani cikakken bayani wato cikin juz'i na 17 insha Allah za a samu bayani wato littafi ne na ainihin wato tarihi na magabata yanzu littattafai sun yi kudi e mutane waɗanda Allah ya yi musu dama ba sa iya sayan littattafai waɗanda ake buƙatarsu su rika ba da su ainihin a matsayin hubusi ana karantawa ko su duba maluma da suke karatu na addini tsakani da Allah a rika ba su yanzu ba a yi su kuma masu karatun talakawa ne ba su da kuɗin da za su sayi littafin yanzu misali ka ɗauki misali littafi nake abin nan kitabut tafsir na imamu ɗabari kusan juzu'i talatin ne don Allah iri na sun isa su saya mafi saukin kudin da ake sai da shi a yanzu ana sai da shi dubu ɗari da goma to yanzu yana da dubu ɗari da goma in yin hidimar gida ta mana ko? e a ba ɓoyewa in yin hidimar gida na kai ma kana da dubu ɗari da goma kana da matsalolinka ko? to kaga matsalar ta masu ƙarfi ne su kuma ba su da imani ba za su yi ba wasu bayin Allah da suke fitar da kuɗi suna saya suna raba wa bayin Allah daga bayan miyagun malamai suka je suka bata al'amarin su ma sai suka daina saya wato kowa ya dauki bukatarsa kawai ta alta ainihin tikinsa ko ta rigarsa kawai sai ya je to da Allah ka je da bukata ta addini ya taimake ka su saboda haka wannan ita ce matsalar da yake faɗa mana da yawa daga cikin malamai sun yi sanadin lalacewar wasu al'umma saboda son zuciya kawai yanzu a ce mutum ya sai irin wannan littafi littafi na tafsiri na ibabina tafsirin ɗabari misali a ce ya sai koda kwafi uku ne misali ya raba shi a bayan Allah makaranta waɗanda suke karanta littattafai suna ɗauko tarihi na magabata suna karantawa don al'umma su fita daga halin da suke na shakka da kokwanto da Allah shi ne ya fi alkhairi ko kuma kawai ka je kai magana a baka wani abu ka sa aljihu ka tafi kai shi kenan bukatar ka ta biya kowanne al'umma ma kowa su zauna yadda suke Allah maɗaukaki ko cikin wannan hadisi annabi yake ba mu labari ya ce ya kasance annabi ne ko wani annabi ya ce ni ban sani ba amma dai annabin ya ce wa asalama wa amana bin nabi sallallahu alaihi wasallam ƙabala abinan wiladatihi tun kafin a haife shi bi sitti mi'ati sana da shekara ainihin ɗari shida lamma akbaratul yahudi yayin da yahudawa suka bashi labari wato maluman yahudawa na wannan lokaci bi kabarihi da labarin annabi sallallahu alaihi wasallam ala hasbi ma huwa fi kitabihim bisa abin da yake cikin littattafansu min ahli yaman daga cikin mutanen yaman kenan wa huwa tubba'ul akbar shine atubba wanda yake mafi girma shine ake ce masa abul qurabi amma asalin sunansa as-sa'adu wa ilaihi tunsabul ansar ai akwai wata kungiya da ake ce mata eh, ansaruddin a kasar yaman cikin masu gogormaya na yakin nan aiko to ana danganta su da shi don ana kallon zuriyarsa ce wali hifzihim wasiyatahu an aba'ihim da yadda aka kiyaye wasiccinsu duk wanda zai wasicci da irin wasiccinsa yake wasicci da irin abin da iyayensu suka ainihin yi wasicci da shi ba da ru'ilal islami suka yi gaggawa musulunci ya ainihin shiga cikin zukatansu tun kafin ainihin me tun kafin zuwan annabi suka yarda cewa annabi annabin Allah ne kuma in ya bayyana za su yi imani da shi kuma hakan aka yi da annabin ya bayyana suka yi imani da shi shine har yanzu ake ta gwagwarmaya da su Allah kai mana muwafaka wa huwa awwalu man kasal ba abinan man abinan man kasal baita kuma shi wannan tubba'a din ko wanda ake sunansa ake ce masa asu'adu din shine farkon wanda iwa ɗakin Allah sutura wato shine ya fara ɗinka riga a ɗakin Allah irin riga da muke kallon yanzu ana sa wa ɗakin Allah ko wa'anda suka je kuma sun ga zahiri wasu har sun taɓa ko tunda kamar yadda muke kallo a midiya wanda za ga har kamawa ya runguma ya goga fuskarsa ya goga jikinsa ta nan saboda yana jin ni'imar da bai taɓa jin irinta ba yau ya je ga shiga ɗakin Allah Allah kai mana muwafaka Allah ya ce wallazina min qablihim min al-umami ko wa'anda suka zo gabanin su daga sauran al'ummomi da suka shude a halakanahum Allah ya ce mun halakar da su da kafircin su wal ma'ana abinda Allah yake nufi laisu aqwa minhum basu fufa wa'annan mutane naka ya Muhammadu wa'annan mutane naka ayyuhal mukhadibu ya'ani al'ana ba su fi ainihin wa'ancan mutane fa ƙarfi ba da Allah ya halakar da su saboda haka duka Allah ya wuce ya wutar da su innahum kanu mujrimina dan sun kasance masu aisin shugabanci masu mulki ne na kama karya sai Allah ya ce wa ma kalaqana samawa Allahu akbar Na'am Allah ya ce wa ma kalaqanas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibina ai ba mu halicci sammai da ƙasa da abin da yake tsakanin su dan wasa ba ai ma'ana bai kalqi zalika halun kenan ai biduni qasadin ilame ila mu abin ila muguza yace ba mu haka ba don Allah ya ce wa ma kalaqanas samaa wal arda wa ma bainahuma la'ibina wani gurin yace wa ma kalaqanas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqi wa inna sa'ata la'atiyatun fasfahis safahal jamil Allah yake faɗa wa annabi sallallahu Alaihi wasallam kai haƙuri haƙuri irin na kau da kai ai wannan halittun na sammai da ƙasa da suke kallo ba don wasa muka yi shi ba don mu buga musu misali ne watakila sa hankalta kamar yadda Allah ya ce farji ilbasara ko cikin suratul abinan mulk ko yace ka duba ka ga sama ka daga kallonka sun marji ilbasara karrataini Allah yace yanqalibu ilaykal basaru kasi'a wallahi ganin ka zai dawo ba tare da ka hukunta komai ba ma'ana ba za ka iya tantance wani abu ba in ba ayar Allah ka tsaya ka kallaci sama ka ga yadda take tun da kake a tunaninka baka taba ji a wajen Amerika ko Ingila ko kuma wajen Germany a ce wani guri ya bangaro daga sama ba ana kokarin ya za a gyara ko ko wani ya taba ji to da Allah wannan kadai ba zai zame mana aya ba ko a cikin garinku baka taba ji a ce ga wani guri a sama ya fashe mala'iku sun haɗo ƙarba mai tare su ba wannan yake nuna alamar aya ce ta Allah shi sa Allah ya ce ma kalakana huma wa ma baina huma illa bil haƙi ai ba mu halicce su ba da abin da yake tsakanin su face da gaskiya ai mu haƙi na fi zalika li yastadulla bihi ala qudratina wa wahdaniyyatina dan su nuni wannan halittun da kuke kallo dan su nuni bisa ikon mu da kuma kadaitakar mu inji Allah walakin na aka sarahun sai dai mafiya yawan mutane su ne kafirai to ba su yi imani da Allah ba shi yasa Allah ya ce wa aqsamu billahi jahada aymanihim la yab'asuhum Allahu man yamutu Allah ya ce bala wa'adan alaihi haqqan walakin na aksaran nasi la ya'lamuna du ka duba kaga yadda mutanen farko suka kasance da irin karerayen da suke da challenging din annabawa haka wayannan mushrikayil arab suka rika challenging din annabi da irin abin da wayancan suka yi dan ka gane tafiyar kafiri da na farko da na tsakiya da na ƙarshe da wanda zai zo wallahi duk iri ɗaya ce to haka kuma ɗabi'un mumine mutanen kirki haka zaka samu da wayancan na farkon da na tsakiya tsakiyar ma'ana matsakaitan da na yanzu da wanda za su zo gaba zaka samu duka iri ɗaya ce akan aikin Allah ba sa yin ƙasa a gwiwa saboda haka mu lura mu ga Allah tabaraka wa ta'ala yace walakinna akasaran nasi la ya'lamun mafiya yawan mutane ba su sani ba saboda haka anan mu lura da Allah yace walakinna akasarahu su ainihin wato mafiya yawa mutane da kake kallon su ai kafirai ake magana Allah yace la ya'lamuna su ba san haka cewa Allah ya halicce sammai da ƙasa don aya bane sai Allah ya ce inna yawmal fasli na'am yawma la yughni mawlan 'an mawlan shay'an wa la hum yunsarun Allahu akbar illa man rahima Allah na'am innahu huwal 'azizur rahim to da Allah ku duba yanzu a cikin wannan babu aya abin tsoro Allah ya ce inna yawmal fasli ranar fararrabewa dinnan ita ce ranar alkiyama yafsilullahu fihi bainal ibadi Allah zai rarrabe ya tantance tsakanin bayinsa mutanen kirki Allah ka sa muna cikin su zai raba su da mutanen tsiya Allah ka nesanta mu da su shine Allah ya ba mu labari cikin suratul mursalat yace haza yawmul fasli jama'anakum wal awwalina ko fa in kana lakum kaidun fakiduna Allah ya sauwake kun ga Allah ya maka irin wannan ai kai ka san tahakkum ne eh gatse ne yanzu da Allah ko wani kato ne wanda kai a ida kawai kana kallo ka san kana motsi in ya baje ka ba labarin ka sai ya ce maka yi abin da kake so ai zaka ji tsoron yin abin ko dole ka risanar da kai ka ce me kake so ai ma to Allah ne ya tara bayinsa bayan ya gama tara su ga baki daya ya ce mala'ikunsa su zo su kewaye bayan bayan sun kewaye su ya ce duwatsun su zo su kewaye su duwatsun suka kewaye su ya ce sannan ruwa ya zo ya kewaye su sai kuma ya ce maka ba in kana lakun kaidun faki duna to in kuna da wata dabara yanzu ku yi ma'ana kamar ana ce wa inda gurin gudu ka leka ka gani ka gudu to shine Allah maɗaukaki ga tsaye yake musu ai inna yawmal fasli miqatuhum wannan rana ta tantancewa ranar haduwa dinnan to lokaci ne na tantancewa aka hada ku lil azabi da'ima ga waɗanda suke sun samu ainihin mai rashin rabo abin yabo za su shiga azaba wacce take madawwamiya shine Allah madaukaki yake gaya mana inna allaha la'anal kafirina wa a'adda lakum sa'ira khalidina fiha abadan la yajiduna waliyan wala nasira wallahi ba za su taba samun mataimaki wanda zai hana Allah ya musu azaba ba Allah mai girma da ɗaukaka yake cewa yau mala yuguni maulan an maulan shaya ranar da wani badaɗi ko wani aboki ko abokantaka ko badaɗantaka ba za ta iya amfanar da wanda duk kake sonsa ba wallahi ba zai yiwu ba Ah, ba Allah ya faɗa mana ba yau mai yafirru almar'u min abinan min akihi ko wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani ko ka duba yanzu misali dan munafirce munafirce na mai gida misali yana da iyaye ga matarsa musamman a ce amarya ne eh dan kunsole da ya dan sakaye ba zai shigo gida ba sai ya fakanci iyayen sun yi bacci ko balle yanzu kuma daman ba a hada ma gidan ko ai majority yanzu yaya gidansu a gefe ne kaga abin da zai kawo gidansa ma ba wanda ya sani ko saboda santa da yake zai kudindine ya danyi wani abu ya dan tuwo da shi ya dadada mata ko ya manta da iyayensa to ranar alkiyama yawmul fasali din nan wallahi gudunta yake tana gudunsa sai in sun tsaya sun yi aikin Allah kuma Allah ya yabe su a hakan sun ga a littafin su to sannan nan ne ba zai yi gudunta ba saboda ya san babu matsala amma majority ya firrul mar'u min akihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani me yasa li kulli mar'in minhum yawma idhin sha'anun yughni kowa a wannan lokacin sha'anin gaban sa ya ishe shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi yasa Allah ce la yughni maulan am maulan shay'an wala hum yansaruna kuma babu wani wanda zai hana duk badadantakarka da mutum idan baka yi aikin Allah ba wallahi shi yayi aikin Allah bai isa ya hana Allah ya maka azaba ba to dama an riga ma an cire tausayin abokinka ne ka san shi ya san ka nan duniya kuna tafiya amma kai kana abin kirki shi kuma yana abin tsiya ko shi yana abin kirki kai kana abin tsiya ranar alkiyama zai tafi cikin ainihin rahamar Allah yana towa ne Allah ya tsine maka kai kuma kana towa ne Allah ya maka albarka eh a cikin wutar wallahi ba Allah ya ba mu labari cikin suratul saffati ba mutane suna tambaya ‘yan aljanna suna tambaya game da suwa na suwa ne kuma daga ciki akwai abokai sai a ce kowa nuna maka shi ne sai ya gan Allah yake ba mu labari fara'ahu fi sawa'il jahim a tsakiyar wuta wallahi zai gan shi ya ce in kun talattur dini wallahi ka kusa ka halakar da ni sai sun gama hira kuma sai ya tsine masa shi kuma ya ce Allah ya maka albarka kuma dole sai faɗa ah to kai a cikin albarka kake shi kuma a cikin tsiya saboda babu tausayi tsakanin shine Allah madaukaki yake gaya mana illa man rahimallahu sai dai wayanda Allah ya ji kansu Allah ka ji kanmu dan ikon ka ya Allah Allah ka ji tausayin mu ya Allah wa humul mu'minuna fa innahum yashfa'u ba'dhum li ba'd bi iznillahi wayanda suka yi soyayya dan Allah wanda suka zauna suka yi addini dan Allah suka haɗu akan addinin Allah dan Allah suka rabu akan addinin Allah dan Allah to ranar alkiyama za a ba su dama na ceton junansu Allah zai ba su wannan dama ɗin ya tabbata cikin hadisi Allah maɗaukaki ya gaya mana la yamliku shafa'ata illa man ittakaza indar rahmani ahadan ko a wata ayar kuma la abinan yawma idhin la abinan la yanfa'u aw la tanfa'u shafa'atu illa man azina lahu ar-rahman wa radiya lahu qawla cikin suratul daha kenan to cikin hadisi ya tabbata manzon rahama sallallahu alaihi wa sallam wannan hadisi Imam al-Bukhari ya fitar da shi yace fa yashfa'un nabiyuna wal mala'ikatu wal mu'minuna annabawa mala'iku muminai duka za su yi ceto sai sun gama yin ceto Allah ya ceto duk kun ceci wadda za ku ceta kuma na amince muku da ceton shi kenan fa ya ƙulil jabbaru shi Allah da kansa kenan mai tsarawa ba wadda ake tsara shi ba shi ne aljabbaru kenan sai ce baƙi ya shafa'ati ya ce yanzu ceto na ne kaɗai ya saura Allah zai faɗi haka ‘yan wuta suna cikin wuta Allah tabaraka wa ta'ala zai sa hannunsa na ƙudura. Fa ya ƙabidu ƙabazatan minan nari yayyo wata danka a cikin wuta, zai ɗebo ‘yan wuta daga wuta kenan. Shi ne a nan da ike cewa, baƙi ya shafa'ati ceto na ne yanzu ya saura kun yi naku, to sai yayyo wata danka daga wuta. Fa ya kuruju a ƙawaman, wa'yanda za a fitar da wasu mutane, kada imtahashu sun bushe wallahi kamar yadda kake sare ri dinka ka daddaura shi dami dami ka jingine da ba da nauyi da kyar kake daddaga shi ba amma in ya bushe fa da yana ɗanye da za ka ɗan ɗauko ɗan ɗauri biyu a wannan hannu wannan hannu ko amma in ya bushe za ka iya ɗaukan dami goma ishirin saboda babu nauyi to Allah in yayo irin wannan dankar kamar irin sun riga sun bushe jikinsu fatarsu ta riga ta gama cinyewa ba zancen ruwa ba zancen ƙashi ba zancen jini saboda azabar da suka sha a cikin wuta shi yasa anan manzon rahama yake cewa imtahash abina imtahashu fayulquna fi nahrin sai a jefa su cikin wani kogi bi afawahil janna shi kogin a bakin kofar aljanna yake yuqalu lahu ma'ul hayat ana ce masa ruwan rayuwa wato irin ruwan da kefin annabi Musa ya kubce ya shiga ko wanda dan abin nan ya sha yana cikin jakafa kamar jakan nan da nake sa littafi misali a ce ka sa wani abu a ciki to a ce kan nan kuma ruwa yana tabawa da ruwan to ashe ma'ul hayati ne kifin yana jin naso kenan sai ya tashi ya kuma shiga ya sulale ashe hanya yawa annabi Musa yadda za su je gun Kadir to idan aka jefa su cikin wannan kogi wanda yake bakin kofar aljanna fayan bituna fi hafa abinan fi hafatihi kama tambutul habbati fi ma abinan fi hamilis saili wallahi haka zaka ga jikin su yana tsirowa inji manzon rahama kamar yadda kwaya ta ciyayi idan ruwa ya mamako ya ja yadda zai ja kuma ka gefe gefen tana bunku tana fitowa daga ƙasa haka za ka ga jikinsu yana tsirar da nama yana tsirar da jini yana tsirar da gashi yana tsirar haka duka jikinsu sai ya dawo daidai idan jikinsu ya dawo daidai shine can wani hadisi aka ba mu labari Allah zai ce to duka ai musu tambari ma'ana agoshinsu sai a ce wayannan yantattu ne minan nari ilal janna wani ya ce wai aje hakan ma an samu ko? a hakan ma an samu amma don Allah kai kaso daga cikin waccan azabar tukuna ba za ka so ka zama daga cikin na farko wanda za su shiga aljanna ba gashi maganar da ya faɗa hakan ne eh aje hakan ma an samu ko tunda dai an fito daga azabar to amma abin al'ajabin shine dan adam yayi tunani wallahi wutar Allah da daidai kiftawar ido karka yadda ta kona ka yi ƙoƙari iya ƙoƙarinka ka ceto kanka da gidanka daga wannan musibar Allah maɗaukaki yake gaya mana inna shajaratar zaƙo inna shajaratar zaƙo na'am ta'amul azim na'am kalmuhu yakni fil qulub mm.
kawalin halim Allahu akbar قل فأتوا إلى سواء الجحيم na'am ثم اسلكوا فوق رأسه من عذاب الحميم Allah ya so waje إنك أنت العزيز الكريم Allahu akbar إن هذا ما كنتم به تمترون kun san awa Allah yake gaya wannan magana wallahi a Abu Jahal Allah yake gayawa da kuma wanda suka biyo baya da irin aikinsa saboda haka ya kai wanda sauti ya kai masa wallahi in kana kamanta kanka da irin wancan bawa shaqi kana toshe hanyar addinin Allah kana ainihin kaskantar da masu addini kana tozarta su to wallahi zaka tashi rana daya zaki tashi rana daya zaku tashi rana daya da ainihin me da Abu Jahal domin anan Allah kai tsaye yana magana da shi kafin a fara magana a kansu Allah ya ce inna shajaratar zaƙo don ka gane wutar da za su shiga ta masiba ce mu dai Allah ya tsare mu ya ce kun ga ita wannan bishiya ta zaƙo kuna kallanta kun santa ya ce ɗa'amul asim ita abinci ne na masu yawan zunubi masu yawan laifi ma'ana alfajiru wal kafiru misal abu jahalin wa ashabihi fasairul kafirina zawi ismi abinan zawi ismul kabir wallahi abincin su ne irin su Abu Jahal da abokansa wayanda suka taru suka yi kungiya a wannan lokaci suke cin zarafin Annabi sallallahu alaihi wa sallam da mu'minai to da yanzu wanda suka biyo baya irin su suke irin wannan har yanzu suna yi kun san irin wannan shakiyan ba a rasa su shi yasa suna bi sako-sako suna kelun ɗin malamai to shine Allah ya ce to abincinsu ce kunga Allah ya ba mu labari a cikin tsakiyar wuta ta fito ita bishiyar don ka gane bishiyar ta masifa ce don in fahimci bishiyar ta masifa ce fa wallahi a tsakiyar wuta Allah ya fitar da ita kuma wutar bata isa ta kona ta ba saboda ita kanta ma musibar ce wasu malaman suka ce wutar ma tsoranta take yi saboda Allah ya kwatanta mana ƴaƴanta yace ka annahu ru'usu shayaɗin ko ƴaƴanta abin nan kamar kayuwan shaydanu ne kuma abin mamaki kalmuhuli ai ma'ana wannan ainihin wato abin abin da yake cikin nata idan an ci wato kamar narkakken ainihin mai mai ne wanda ike baki saboda wuta da ya sha wasu suka ce a'a kamar ainihin ainihin wato aluminium ne wato nuhasi wanda aka narka shi yana cikin baki baki yana wata kala ƙasa ƙasa har ya koma ya fari sol ya gali fil buduli yana tafarfasa a cikin cikunansu ka gailil hamim kamar tafasar ruwan zafi a cikin tukunya lokacin da tukunya ta tafasa bayan ya tafasa ya tafasa Allah ya ce ku zo ku kamo shi za a ce wa zabaniyawa wato kenan kamar lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yana sallah a ka'aba ba abu jahil ya ce abu jahil ya zo ya ce zai ainihin zai taka wuyansa ba aka zo aka bai wa annabi labari aka ce to ga abin da abu jahil ya ce ya ce shi ya faɗi haka aka ce eh shi ya faɗi haka aka ce eh ya ce to wallahi ya ce ina rantsuwa da Allah ya ce a madina wanda ba su taɓa ganin mala'iku ba gobe za su gansu ina lillahi wa ina ilaihi rajin ya ce wallahi mala'iku ne za su zo su tafi da shi zabaniyawa ana ji ana kallo gawa sama ba za a ga a karba wallahi za su yi sama da shi su suka san yadda za su kai shi yadda Allah ya musu umarni sai ce ah to ai ma ina da da aka zo aka gaya masa an faɗa masa ce ai ma ina da jama'a shine can da Allah ya kiwa mu labari cikin abin nan ko eh sanada uzzabani akwai menene farkon ayar can cikin suratul abin nan alaq eh ni ma ba sai in kira mutane na ba mu da muke da kaza tsakanin duwatsu kaza da kaza duka mutane na ne kowa magana ta yake ji Allah ya ce to sanada uzzabaniya mu ko za mu kira zabaniyawa shi yaje ya kira jama'ar tasa to amma abin mamaki kun san abu jahal ya yarda annabi duk abin da ike faɗi gaskiya ne hasada ce ta hana shi ya yi imani washe garin ya zo wallahi bai zo ba jama'a kuma sun taru haka don suna son za su ga mala'iku sun san annabi in ya faɗa abu to haka abin yake wallahi aka zo aka cika jikin ƙaba kuma annabi yana sallah sai ga abu jahal ya fito daga gidansa aka ce to ga can fa yana gafa muhammadu can yana sallah sai ya ce ai na ganshi aka ce a to kaje ka mana lokacin da ya fito ya haɗu da wannan mutum fa subhanallah akwai wani mutum da ya haɗu da shi sai yake ce masa abu jahal ka san fa muhammadu in ya faɗi magana haka take yanzu kana nufin zaka je ka taka ainihin wuyansa ya ce to ina baka shawari karka yadda wallahi kaje in kuma kaje ka san muhammadu baya karya duk abin da ya faɗa wallahi zai same ka sai ya ce wallahi na san abin da yake faɗi gaskiya ne amma su hashimawa su ne kaza su hashimawa su ne kaza su ne kaza su ne kaza kuma yanzu kawai annabi ya fito a cikinsu ya zama duk komai sun riƙe kun ga hasada ce kenan ta hana shi ko to irin wannan hasadar ita ta hana yahudawan madina su imani da annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya tara suka ce kai tonka daman saboda wannan ka tara mun suka ce to ai tun kafin haife ka mun fi ka sanin ka hasada ne ta su a fili suka fito suka fara su ba su boye ba suka ce hasada ce ta sa ba za mu yi imani da kai ba amma mun san kai annabi ne Allah ya sauwake to anan mu lura waccan musifar wutar da irin fadanta kun gana gaya mana can darasinmu na jiya ko shekaran jiya ko irin yadda ita kanta wutar dolan mala'ika abin nan kazinta abin nan abin nan malik ai tsoronsa take yi to yanzu gaji hajjaratu zaƙo ita kuma a tsakiyarta ta fito saboda musiba Allah ya ce to za a kama shi za a ce da zabaniyawa kuzul asim ku kama dukkan mai laifi fa'atiluhu ku jefa shi jirruhu ku jawo shi da ƙarfi bigizotin wa shiddatin da fushi da tsanani ila sawa'il jahim zuwa ga tsakiyar wannan tsakiyar ita wannan wuta bayan kun jefa shi sun masubbu fawqa ra'sihi min azabil hamim ku zuba masa ainihin wato ruwan zafi kuma a kansa kun san ruwan zafin ba a cikin wutar jahannamin yake ba shi ma department ɗinsa daban ne a cikin jahannama kuma unguwa unguwa ce wani gurin in ka je fili ne zaka ga ba komai sai an jefa ka ka ji azaba ce da baka ganin ta da ido to haka ruwan zafi shi ma gefansa daban ma'ana wutarsa daban Allah kai mana muwafaka Allah ka tsare mu ya Allah za a ce a zuba masa wa yuqalu sai a ce masa zuk ka dandana wannan azaba innaka antal azizul karim ai kai ne kake jin kai wane ne kana kallon kana da daraja bi za a mika da riyawarka wa kana abu jahal ya kulu ya kasance yana cewa ma bayna jabalaiha a'azzu wa akramu minni ai ma'ana ma a'azzu wa akramu minni shine maganar da yake faɗi shine anan Allah ya ce innaka antal azizul karim sai mala ya ce bi za'amika ba kai kana cewa kai wani bane duk tsakanin duwatsun nan wato jaziratul arab kenan yana cewa waye ya fi shi kima da daraja to yanzu aka ce ai masa azaba da irin wannan inna haza ai ma'ana hazal azabu ma kuntum bihi tamtaruna abinda kuka kasance kuna shakkar sa ne kuna kokonto cewa ba zai faru ba sai Allah yake cewa har yanzu Allahu akbar mm Na'am, Allah ya ce innal muttaqina amma fa masu tsoron Allah fi maqamin kari abinan aminin su kan suna guri wanda yake aminta ma'ana suna gun zama wanda yake amintacce yu'minuna fihi min alqaw wallahi sun amintu ga barin tsoro cikin wannan gurin kamar yadda Allah ya bamu labari cikin suratul qamar ko yace innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidiqin ko inda malikin muqtadir ay muqtadir Allah maɗaukaki ya gaya mana su masu ainihin tsoron Allah wanda suka kiyaye dokokin Allah suna wata majalisa cikin aminci Allah ka sanya mu ciki ya Allah Allah ka amince mana ya Allah fi jannatin suna cikin wasu gonakai wa uyunin da idan dunan ruwa masu gudana suna jin nishadi yalbasuna min sundusin wa istabarakin wato mai kaurinsa da mara kauri kenan duka dibaji da ake cewa dibaji shine wasu maluma yanzu suka ce shine tufafi na suliki da mai kaurinsa da ainihin mai istabarake ɗinsa saƙaƙƙen samarar kauri ko kuma saƙaƙƙen mara kauri da saƙaƙƙen mai kauri ai ma raƙa min dibajin wa magaliza minhu mutaqabilina suna fuskantar juna la yanzuru ba'dhum ila qafa ba'din sashi ba sa ganin ƙeyar sashi saboda girmamawa Allah ya ce kazalika kamar haka ne كذلك وزوجناهم بحور عين
na'am يدعون فيها بكل فاكهة آمنين Allahu akbar لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى na'am ووقاهم عذاب الجحيم Allah ka sa muna ciki فضلا من ربك Mm.
ذلك هو الفوز العظيم Na'am, kun ga anan mu lura da wani abu guda. Allah ya ce kazalika, kamar haka ne, Allah ya ce wa zawaji nahun bi horin ini, muka aurar musu da mata na horin ini, waɗanda suke nisa'un bai ai ma'ana bedo, wasu atil a ayyuni, husin hunna, kuma suna da yalwataccen ido, ba irin namu wani ɗan ƙifid ba, wani gwalla-gwalla wani jajajir wani gashi dai kawai gashi nan ga yadda yake ko a'a su wa'ancan duk inda ka gama matar gidan aljanna in ka ganta komai a jikinta abin sha'awa ne kuma in ka ganta farin ciki za ka ji yanzu misali a nan bari zan faɗa mana wani abu da za ku yi mamaki wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam bayanin yana cikin wannan littafi na tafsirin imam al-qurtubi wani ya fito da shara daga cikin masallaci ya yi shara ya share sai ya ce kagansu nan sadakin matan hurul ini suke biya da alamun fahimci maganan nan sharar da kai a masallacin wani soko yana kallon ka kai kaskantacce ne mara aikin yi yawanci masu mana shara ba haka ake kallon su ba don Allah wallahi sadakin matar hulul in ya biya shi ya sanya wani datti guda ɗaya fitar a masallaci annabin rahama ya ce na gan shi yana ta jujjuyawa a cikin aljanna datti guda ɗaya fitar to ina kuma wanda ike shara ya share ƙura ya cire wancan datti ya kaɗe can ya kaɗe can a hakan har kabo kana faɗa masa bakar magana don kana ba shi kuɗin da bai taka kara ya karya ba ga shi can Allah ya masa tattali wannan ladan sadaki ne yake biya na mata hurul aini shi yasa anan mu lura yace yad'una ay yaqlibuna al-khidma fiha ai aljannata kenan an ya'tu bi kulli fakihatin za a zo musu da dukkan abin marmari kuma aminina wallahi sun amintu ga barin inqida'iha wa mudarratiha nan duniya in kayan marmari ne duk inda ya kai ga abin sha'awarsa in kana ci kana jin daɗi wani kuma in ka ci zai cutar da kai haka ne ko ba haka ba sannan idan kana jin daɗin abu kuma duk daɗinsa wata ran zai yanke a ce babu shi ko to a can amini na su ɗan aljanna sun amintu ga barin yankewar wannan a ƙasan wannan har yanzu ba matar hurul aini ba matanmu na nan duniya waɗanda suka bi Allah suka ji tsoron Allah tarihin wata baiwar Allah nake son na kawo mana ita wannan matar ta kiyaye dokokin Allah kuma ba ta da aiki sai sallah irin ta dare sannan akwai kimar da ta ɗinka wadda in ta rufa shi a kanta zai sauka har ƙasa da shi take sallah sannan tana idar da sallah ta ninke shi ta je ta ajiye idan ya yi ƙura ta wanke shi ta sa masa turare ta ninke shi ta je ta ajiye shi in za ta yi sallah ta ɗauko wata rana Allah ya karɓi rayuwarta bayan wasu 'yan kwanaki sai ɗanta ya mafarki ya ganta cikin matan horul ne a cikin gidan aljanna sai Allah ya nuna masa ita sai ya ce mama ke ce kaza ke ce kaza kuwa ta ce ni ce sai ce to ina kimar ɗinki da kike yin sallah kuma na ga kyanki duya kuna wa'yannan matan su daga ina suke ita ce wannan ɗin baka san su ba matan hurul ini ne ta ce to ai na ga kin fi su kyau ai sai ta ce to ai ni ɗin ai mantawa kai ni Allah da ya halice ni a duniya su ba su taɓa zuwa duniya ba ni Allah ya halice ni a duniya na yi masa biyayya irin yadda ike so kuma na kyautata tsakanina da mijina har na rabu da shi na yi sallah na yi azumi na yi kaza na yi kaza na yi kaza wannan bautar da na wa Allah ita ta sa na fi su kyau da Allah ku ‘yan uwana kun fahimta da Allah ashe matar duniya idan ta tsaya ta yi aiki mai kyau to ta fi matar horil ɗini kyau da Allah mu koma cikin hadisai mu ga karatu saboda haka sai ce to abin nan din naki hijabin naki kuma fa ina yake na ga yanzu cikin kayan ado kawai na ganki ita ce wannan hijabin Allah ya ajiye min shi ya ce sai kiyama ta tsayu yana daga cikin abin da za a dora min shi a mizani na dan ya ƙara nauyi ka san iya aljanna da za ta je kuma kun san a dalilinta mijin da ta rabu da shi in dai ba ɗan wuta ba ne kun san cewa a dalilinta a dalilinta za ta ja shi gidan da za ta je ko da darajarsa shi misali a ce yana aljanna misali ta biyu ne ko ta uku misali to ita kuma za ta fi aljanna ta ƙarshe to a can daga nan sai a yi masa promotion ta ce to yanzu kai tun da dama a cikin aljanna kake ba kai to tashi ka bi ta kai ma shi ya sanya Allah yake ba mu labari da irin yadda rayuwa take kasancewa ma'aurata su zama masu ainihin kyautata wa juna wallahi akwai lokacin da ɗaya zai rufa wa ɗaya asiri kuma anan duniya abin haka yake shine Allah maɗaukaki yake gaya mana ice la yazuuna fi halmauta kuma bayan wannan ni'ima ba za su ɗanɗana mutuwa ba illa mautatal ula sai dai mutuwan nan ta farko ita kaɗai sai wannan mutuwa bayan an tashi to babu zancen mutuwa Allah ya ce wa waqahum azabal jahim Allah zai tsarkake su ko ya tsarkake su daga azaba ta wuta ainihin ruwan zafi da wuta da ko- koma wace iri ce sai Allah ya ce fadala ka karanta ta ko yace fadala wannan wani ƙari ne Allah ya yi min rabbika daga ubangijinka zalika huwal fawzul azim wannan kaso ne wanda yake mafi girma li'annahu sulasun alil makari an tsarkake shi daga dukkan wani abin ki cikin gidan aljanna babu wani abu da zaka ga a ce gashi kana kin sa wallahi babu kuma matar aljanna daga nan duniya ka tafi da ita ko matar hurul ini ce wadda daman ta ne wa matanka na duniya ka shedi da taga ta bata maka rai sai ta leko ta ce wallahi ya kusa ta ya rabu da ke ya fi kusa ta ya rabu da ke ki hattara zai dawo zuwa gare mu to da Allah wacce take wa matarka ta duniya gargadi akan haka kuma ka je ta ta zalunce ka to balle daman a ainihin gidan aljanna babu wani sai Allah ya ce fa inna فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون na'am فارتقب إنهم مرتقبون Allah ka ba mu albarkar wannan sura Allah muna tawassuli da abin da muka karanta wannan sura Allah ka sanya dalilin haduwar mu cikin aljanna firdausi Allah ka sanya dalilin haduwar mu cikin aljanna firdausi wanda suke taimakon wannan addini naka ya Allah ka taimake su ya Allah Allah ka fitar da su daga cikin kuncin rayuwa su ji dadin taimakon addinin ka ya Allah wanda suke nufin su yi ba su da hali ya Allah kai musu buɗe daga wajenka Allah ka ji tausayin su ya Allah Allah ya ce fa inna ma yassarnahu shi wannan littafi na Allah ai sahallal qur'ana mun kiyaye maka sauƙaƙa shi alqur'ani lil inzari bihi dan saboda yin gargadi da shi bi lisanika da harshenka ma'ana bi luggatika al arabiyya li tafahamahu al arab dan su laraba su fahimta wa yakuna nasu taba'an lahum sauran mutane su zama masu bi ne gare su la'allahum yatazakkaruna dan su samu wa'azuwa ai ma'ana yatta'izuna lakinnahum sai dai su la yu'minuna ba su yi imani ba li'annahum la yatafakkaruna wa la ya'qiluna ba su yi tunani ba ba su da hankali Allah ya musu gargadi ya musu tahakkumi yace fartaqib ma'ana intazir hilakahum ka saurara wa halakarsu innahum murtaqibuna su abin mai saurara wa halaka ne wal ayatu malan yace muhkama mustamirratul hukmi bainad du'ati ila al khairi wa ibadatul lahi wa bainal kuffari wal fisqatu fa hum da'iman yartaqibuna lil mu'minina aw ad-du'ati sharra illa bi hifzin min Allah ta'ala al-karim yace wannan aya kun ga kai tsaye Allah yayi magana da Annabi sallallahu alaihi wasallam amma aya ce mu hukama har yanzu abin haka yake wasu suna nan ba sa sha'awar kira zuwa ga addinin Allah mai kira zuwa ga addinin Allah sauraron halakarsa suke wai su huta wai ya mutu su huta to haka abin yake to saboda haka ka saurara da sannu Allah zai halakar da su idan ka mutu su ba masu zama ba ne su ma bin ka za su yi Allah kai mana muwafaka Allah ka yafe mana kurakuranmu mun zo ƙarshen wannan sura in Allah ya sa muna raye kuma gobe za mu shiga cikin suratul bilan jasiyati Allah muna roƙonka albarkar wannan littafi naka mai tsarki Allah muna roƙonka ka yafe mana kurakuranmu Allah ka yafe mana kurakuranmu wannan gari namu da jiha da ƙasar mu Allah ka albarkace su shugabanninta ya Allah wannan jiha ta mu Allah ka albarkace su ya Allah ka shiryar da su Allah ka shiryar da su ya Allah Allah ka shiryar da su ya Allah Allah muna roƙonka in ba masu shiriya bane ya Allah ka isar mana sharrin su Allah muna roƙonka ya Allah ƙasar mu ka zaunar mana da ita lafiya ka shiryar da shugabanninta ya Allah kai jagorancin hannayensu zuwa ga ayyuka na alkhairi Allah in ba masu shiriya bane kai ne kafi mu sani na'am an yi masa rasuwa ne au ba shi da lafiya kuma muna tawassuli da abin da muka karanta Allah muna roƙonka marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya wanda suke cikin halin kunci Allah ka yaye musu ya Allah kunga dan agajinmu da baya gajiya baba Ali kenan ko wani lokaci ku ga yazo wani lokaci ku ga baya nan jikin ne ba lafiya karfin hali ne yake zuwa to yau ma jikin ba lafiya Allah ya bashi lafiya waɗanda suke da lafiyar Allah ka sanya lafiyar ta amfane mu marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya Allah muna roƙonka ya Allah in ƙarshen rayuwa ya zo Allah ka samu cika da imani Allah ka sami kyakkyawan ƙarshe Allahumma hadina fi man hadaita wa afina fi man afaita wa tawallana fi man tawallaita wa barik lana fi ma ataita wa qina sharra ma qadaita ya rabbal alamin Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyanahu fi qulubina wa karih ilayna al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna min ar-rashidin Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad وارحم محمدا وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين